الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna lahadi nawa ne ga watan musulunci biyar ko kinan ga alamu wannan shine tafsiri na karshe tun da sallah ta duso insha Allah ta'ala biyar ga watan zulhijja hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da na turawa ya kai nawa bakwai ne ko ɗaya ne gare shi to ɗai ga watan watan shidda ko miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma wato muna cikin suratu Yunus alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim a satin da ya gabata mun fara bayani aya ta 30 sai lokaci mun halinsa a shafi na 212 a yau da yarda Allah subhanahu wataala zamu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mala Allah ce hunalika tablu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
Na'am, kamar yadda muka sani ana gabatar da bayanai da suka shafi wato zakka kenan na zamani alqadayil mu'asira waɗanda sun ka shafi wato kenan bayar da zakka da hukumce hukumcinta. A satin da ya gabata mun taɓo hukumcin zakka idan ya kasance mai ita ne zai bayar ko ko shi ya kasuwanci da ita. An gane ko muka ce wannan malamai sun ce bai halatta ba ko ba haka ba. To yanzu wanga المطلب الثاني shine istithmaru amwali zaka min qibal al-imam aw na'ibi wato yin kasuwanci habakar da kuɗin zakka daga wajen al-imam na yanci al-imam ba limamin masallaci ba kama a ce shugaban ƙasa an gane ko aw na'ibihi ko ko wakilin gwamnati ana ita wakilin gwamnati malam yace ittafaqa ittafaqa al-fuqaha malaman fiqh sun yi ittifaqi ala mashru'iyyati jam'i al-imam kenan shugaba yana da izinin ya tattaro zakka aw man yunibuhu ko wanda yasa ya zamanto madadin sa wato li amwali zakka kenan ya tattaro zakka to amma inda malamai suka yi sabani shin ya halatta gwamnati a matsayinta na gwamnati in ta amshi kudin zakka ta sanya su a wurin kasuwanci ko ta sanya su a hannun jari a wani kamfani sai malamai suka yi magana guda biyu alƙaunul awwal magana ta farko adamu jawazi istithmari amwali zaka waɗansu malamai suka ce bai halatta ba kwata-kwata an gani ko yawwa daga cikin waɗanda sun ka tafi akan wannan akwai majalisar malamai ta duniya ta rabitatul alamul islami al-majma'ul fiqhi al-islami at-tabi' li rabitatul alamul islami a daurar shi ta goma sha biyar suka yi wannan zama sannan akwai majma alfiqh islami na ƙasar indiya shi ma ya tafi cewa bai dace ba sannan akwai allajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta ta mamlakatul arabiyyatu saudiyya su ma sun ce ba a haka sai dai waɗansu daga cikin abin nan kuma daga cikin malamai Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya tafi akan wannan ra'ayi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to waɗanda sun ce ana yi kuma sun ce jawazu istithmari amwali zaka suka ce ya halatta su kuma daga cikin su akwai majma al-fiqh al-islami majalisar malamai ta duniya at-tabi' li munazzamati mu'tamar al-islami wadda take karkashin munazzamatu mu'tamar al-islami OCE ka gane ko wadda a Jidda to can ma kaga manya-manyan malamai ne da fiqh na duniya to sannan kuma akwai baitut tamwil al-kuwaiti wato gidan tamwil ma'ana kenan wanda yake kula da dukiya na kasar kuwait wanda kamar su saudiya suna kiran shi hay'atul awqaf sannan akwai alhay'a shar'iyya li baiti zakati fil kuwait gataran wato kenan gidan da ke kula da zakka na kasar kuwait ina fata an fince ni su ma sun tayi akan wannan to kaga dai malamai daban-daban daga cikin wanda sun ka tafi daga cikin malamai akwai الشيخ مصطفى الزرقاء دكما أستاذ الدكتور وحبة الزهيري to waɗanda sun ce ba a yi ina dalilansu suka ce dalilin da yasa ba a yi saboda Allah ya faɗi mutane guda takwas da za a ba zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil suka ce to kenan kasuwanci bai daga ciki ina fata an fahimce ni sannan sun ce dalili na biyu in an ce za a yi kasuwanci da kuɗin zakka yu'addi ila ta'khiri sarfi zakati li mustahiqiha zai sa a yi jinkirin ba da kuɗin zakka ga waɗanda sun ka cancanta wani na can yana jin yunwa yana buƙatar a bashi kuɗi ya sai buhun shinkafa haka ce zaka kasuwanci eh suka ce wannan bai yi ba an gane ko to wannan shi dai ne wato abinda suka kawo na dalilai waɗanda suke ganin za su hana a bayar da zakka sannan kuma sun kace dalilin su na uku anna istithmar amwaliz zaka yu'arriduha lil khasara yana iya sawa a je kasuwanci wani ko a ciri ba sai ayi asara to waye asara talakawa sun kai asara abu na hudu sun kace anna istithmar amwaliz zaka min qibali al-imam aw na'ibihi yu'addi ila adami tamalluki al-mustahiqin liz zaka zai sawa waɗanda sun ka cancancin zakkan ba su mallake ta ba an ce ta kuta lil fuqara ya Allah ci kuma an ba wani hira kasuwanci to kiran ba mallaka kaza ba mun gane ko yawwa dalilin su kuma na biyar sun kace anna istismara amwal anna istismara amwali amwali zaka yuaddi ila hirman al fuqara min hajatihim al asliya zai sara matalakawa samu bukatocin su na asali na rayuwa min ghida'in na abinci wa kisa'in da sutura to talaka na jin yunwa kuma yana bukatar sutura ka zo ka ce za a ba wani kuɗi shi ta shi kasuwanci da su ba san ko ɗan fuwan nayin ba ne ya kwana da mutane sun ka ce to waɗannan suna ganin cewa kenan bai dace ba a ce wato an bayar da kuɗin zakka don da hujjar ko ta suna ai kasuwanci da su ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma akwai ina ganin dalilansu kenan guda biyar sai kuma jama'a ta biyu waɗanda sun ce ya halatta ko ba haka ba shi sai an ka faɗi magana karka ce akwai ko babu ce a kawo dalilai su ko suka ce dalilin su na farko annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal khulafa ar-rashidin da khulafa ar-rashidin wato khalifofi shiryayyu kanu yastathmiruna amwal as-sadaqati sun kace sun kasance suna haɓakar da dukiyar zakka sun ka ce hujjarsu akwai kissa ta wannan al'araniyin min uraina waɗanda sun ka zo inda manza Allah sallallahu ba su da lafiya sai ce akwai dabbobi na zakka su je can a ba su su sha su yi kaza su yi kaza su yi kaza suka ce to inda ba a aje ba ya za a iya a samu nono a haɓaka shi har wani musulmi ya amfana da shi sun ka ce waɗansu malamai sun ka ce a su ba su yadda da wannan ba ai an aje suna kafin araba ne waɗanda mutane sun kasu awo dalilin su na biyu sun kace ma wara da anna rajulan min al-ansar kama wani mutum ne da ya zaga cikin ansar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda bai da komi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye shi me kake da shi yace ai shi bai da wani abu illa hils da ha karami da lamun da sinun an gane ko sun kace kisa'ul yuj'alu ala dhahril ba'ir wato irin wani kama ana iya cewa sirdi wanda ake azama rakumi to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya amshi wannan ya sayar da shi da ya amshi wannan ya sayar da shi sai ce mai ya je ya kasuwanci duk da yake malamai sun da'afa wannan hadisi to fuskar sun ka ce in ya halatta a amshi dukiyar talaka tashi tunda wannan hilskin nashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya sayar da shi har ya bashi wani abu kina wannan ya halatta ita ma zakka in an same ta a karbe ta a rike a juyar da ita amma sai dai hadisin malamai suka ce da'ifi ne bai inganta ba dalilan su na uku sun ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani sahabi da ake kira urwa an gane ko albariqi wanda urwatul bariqi hadisin kuma da cikin sahihul bukhari hadisi na 3642 an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari ya siyo mishi wato akuya sai sai akuya biyu ko ba haka nan bane sai ya sai da guda da dinari kuma ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dinari da kuma mi da akuya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da albarka suka ce to kenan wannan ya wakilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da dukiyar da wakilci aka bashi kenan ya halatta a bada dukiya ta zakka wani wani musulmi ya wakilci musulmi a cikin ta sai malamai suka ce a'a mu ba mu saki ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da bukata shi kuma wancan mace na shi kaga bai yarda da ugan sannan sun kafa hujja da Abdullahi ibn Umar da Ubaidillah ibn Umar an gane ko sun taba tafiya suka je a ƙasar iraki suka haɗu da abu musa al'ashari shine amir a basra suka karɓi dukiya suka yi kasuwanci da ita sai suka ce to kenan wannan dukiyar da suka karɓa a matsayin bashi suka karɓe ta tun da in ta halaka ta su ce sai suka ce to wannan ya nuna cewa kenan ana kasuwanci da dukiyar zakka ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce a'a an ce sun amso dukiya gare shi a baitul mali amma ba a da tabbacin ta zakka ce ko ba ta zakka ba don baitul mali ba kudin zakka ne ake ajiyewa ba a ciki ban sani ko mun fahimta ba to shi yasa ba waɗansu malamai suka ce to wannan yana nuna cewa ana iya bada dukiyar zakka ta wannan sura liman yastafmiruha ma'ana mutumin da zai je shi ba ya karɓe ta ba don ya matalaka aiki shi ya karɓe ta ya aiki don ya samu riba kuma ya kawo riba ga shi wanda yake wakilin talakawa sannan waɗansu malamai sun ka ce a'a hujjarsu ta biyar shi ne waɗansu malamai sun ka ce wa fi sabilillahi waɗansu malamai suka ce ya shiga duk wata hanya an gane ko wujuhul khair duk wasu hanyoyi na alkhairi da an ce gina masallaci yana shiga fi sabilillahi ai da waɗansu malamai suka tafi sai suka ce ai gina kamfani na musulmi wanda za a yi rinka yin aiki a rinka ɗauka ana ba musulmi shi ma ya shiga cikin fi sabilillahi hujjarsu ta shidda shine alqiyasu ala istithmar almustahiqina lizaka ba'da qabdiha sun kace sun yi kiyasin yadda talaka in ya karbi dukiyarsa an baka miliyan goma zakka kana da damar kai kasuwanci da su suka ce to an yi kiyasin wannan shi ma ana iya in gwamnati ta karba ta yi kasuwanci da ita domin gwamnati hannu ne wanda baya lalacewa in ba an samu azzalumai ba ko ba haka nan bane kenan yadda ya halatta talaka yi kasuwanci da dukiyarsa ya halatta a yi masa kasuwanci da wannan dukiya amma an bambanta musu an ce can ya mallaka nan ko bai mallaka ba sai sun ka ce a babu zancen mallaka ai mallaka in tana hannun gwamnati ai abin gwamnati ai na kowa da kowa ne can mallaka ce ta gwamnati hujjar su ta bakwai sun ka ce ayi qiyasin istithmaru amwali zaka min qibal al imami aw man yunibahu al istithmari amwali al yatama min qibal al awsiya kamar yadda waɗanda suke wasiyai ausiya jam'i ne na wasiyi wanda an ka bashi wasiyi ga dukiyar marayu zai kula da ita waliyin maraya yana iya kasuwanci da ita ai dukiyar ba ta shi bace sun kace to su ma talakawa ƴaƴan gwamnati ne don haka tana iya bada dukiyar su ai musu kasuwanci da ita to shi ko wancan nasi ne ya tabbatar da shi ana iya musu kasuwanci da ita ko ba haka bane to qur'ani ya tabbatar da wannan warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa sun kace warzuquhum fiha bai ce minha ba dan in ya ce min ha tana aje fi ha a a kuna kasuwanci da ita kuna ɗebowa kuna bayarwa shi yasa qur'ani bai ce warzuquhum min ha ba in ma ka diba cikin muwatta na imam malik ba ka rasa wannan bayani daga sayyidina umar radiyallahu anhu an gane ko sai dai an kace musu shi dukiyar maraya nassi ne shi ko waccan babu nassi ijtihadi ne ba dole bane a karba dalilin su na tara sun kace alqiyasu ala taqdimi zakati qabla husuli qabla al-hawl ai zakka ana iya bada ta kafin shekara ta cika mai kuɗi ya dan bebe ya ba talaka to yadda ya halatta ya gabatar da ita kuma ya halatta a jinkirta ta ba sani ko mun fahimta ba dalilin su na goma sun ka ce al'amalu bil istihsan istihsan shi daga cikin qawaid al usuliyya al mukhtalafu fiha imam shafi'i ya abin nan nashi yayi inkarin sa duk da yake wadansu malamai sun ce akwai ma'anar da in an zo da ita istihsani bai da matsala duk malamai za su yarda da shi sun ka ce kina asali ba za a jinkirtar da zakka ba amma idan gwamnati ta ga akwai maslaha tunda ita ce mai kula da talakawa ita ta ga akwai maslaha to babu lihi min babu istihsan dalilin su na sha ɗaya sun ka ce anna tasarrufal imami manutun bil maslaha duk abin da shugaba zai yi an rataya shi inji malaman zori manut an rataya shi ko a ce yana da alaka da maslaha kenan idan gwamnati ta ga akwai maslaha a ciki to za ta yi za ta iya aiki ba tare da sai ta shawarci talakawa ba saboda matsalar dan adam kuɗi ba su isa ta da za a baka miliyar guda yau gobe miliyar biyu kake son su zama to kaga an ce sai an tambayi talakawa ai babu radda da wannan zai kasancewa to sai malamai sun kace to tarjihin da za a yi yace ya tabayyana mimma taqaddama min adilla anna alwajiba almubadaratu bi sarfi amwali zakati limustahiqiha abinda azzahiri shine ai gaugawa a bada zakka ga waɗanda sun kasance ta sawa'un akana zalika min al-maliki aw min al-imam shin shi mai dukiyar ne zai bayarwa ko ko gwamnati aka ba ta bayar ta basu illa anna zalika la yata'arradu ma'a jawazi istithmari ba'd tilka al-amwal yace wannan bai cin karo da cewa ana iya habaka waɗannan dukiyoyi ai kasuwanci da su li salihi mustahiqiha ga maslaha waɗanda suka cancanci zakka su talakawa idara al-imamul hajata ila zalika idan shi shugaba ga akwai bukatuwa zuwa ga haka amma bi dawabitin shar'iyya sai an bi ka'idodi na shari'a an gane ko ta tahaqqaqu fiha al-maslaha wanda maslaha take tabbata min al-istithmar wajen haɓaka dukiya aw taglibun ala al-mafsada ko ko aga cewa tunanin a samu nasara ya filin jayi bisa ga ayi asara ban sani ko mun fahimta ba in wujidat in an samu yace to da wannan ne sun ce za a cewa ana iya istithmarin dukiyar zakka da sharuɗa an gane ko ce kuma za a rinjaye da wannan magana salamatu ba'd al-adillati al-qa'ilin bi jawaz al-istithmar saboda waɗansu dalilai da waɗansu suka kawo cewa ana istithmari dalilai ne waɗanda babu matsala akan su sannan kuma anna lil imami at-tasarruf an gane ko anna lil imami at-tasarruf fi amwali az-zakati inda al-haja li dhalika bima yuhaqqiqu maslahat al-mustahiqin idha lam yata'arad dhalika ma'a an-nusus ash-shar'iyya shugaba yana da izinin yayi tasarrufi cikin dukiyar wato talakawa idan bai saba ma wato hukunci na shari'a ba sannan kuma maslaha ita ana amfani da ita duk lokacin da ta gito kamar yadda annal fuqaha qarraru ahkaman fi zaka ala khilaf al asl wasu dalilai malamai sai sun saba ma ka'ida ta fitar da zakka saboda mi saboda maslaha ita maslaha abu ne da ke gitowa dalili na hudu sun kace anna istithmara amwal zaka yuhaqqiqu min masalih min masalih ma yurajjahu ala al mafsada al madhnuna bit ta'khir aw al fawat sun ka ce haɓaka dukiya yana tabbatar da maslaha wadda take rinjayar da banna da ake gani ko asara almaznuna wadda ake zato bit ta'khiri wadda ake zato in an jinkirta za a samu matsala ko mafsada awil fawat ko kuma za a samu damar bayar da shi ba sun ka ce wa zalika li qillati amwaliz zaka saboda kuɗin zakka galibi suna zaman towa kaɗan ma'a kasrati hajatil masarif zakawiyya kuma waɗanda za a ba suna da yawa to kaga kenan in kuɗin suna kaɗan wani lokaci sai a dibi bukatocin mutane na dole sai a basu don wani yan an ka bashi akwai zaurar da ya kasa mai riba ana bashi jikka 150 to ita ko zaura ta ce jikka 200 sai ba ta jikka 150 in ya ba ta jikka 150 ce to shekara mai zuwa yan an bani zakka ta ta jikka 150 ina cika miki saura a to dan afirka tsoron aure shi kai za ka gane da mata hudu kuma bai da jarin jikka 300 ba ruwa ne shi yasa turawa suke mamakin irin rayuwar mu wani a ce akwai mutum mai rayuwa ƙasa ga 'yan dolar wannan duk hauka ce ta turawa mutumin da adda bukka hudu shina da mata hudu sannan kuma yana da awakai da shanu waɗanda yake zuwa ya tatso nono ya sha ina ruwa ne da tsarin ka kai na adda matar da an New York wadda a cikin gida mai tsada sai an kashe mata dololi shi yasa dolar dolar kenan ma'ana ko daloli zaka iske cewa mace da ke rayuwa a New York ko France Paris ko Tokyo a ƙasar Japan ko Beijing kuɗin da za a kashe mata a wata in an ka kawo shi a matanmu na Afirka yalla sai ya ɗauki nauyin mace dubu. To da wannan ne za ka zo ka ce muna a'a wai mutane su ji tsoron ƙara aure kai kai na ka azama kanka sharuɗin da sun kai ƙarhinka. Muna fahimta ta kowa ya ce daidai da ƙarhi ne ko nan kowa akwai matar da ta dace da shi yadda ka ga mota wata mota daga nan Niyame zuwa misali a ce Maraɗi za ta sha lita tamanin ko ba haka nan bane to wata za ta sha lita ɗari biyu to kenan mace ma akwai wadda a wata za ka kashe mata jikka talatin kullum ka bata jikka kuma ta yarda wata kuma sai ka bata jikka goma don rana guda kaga in ka dauki wanda ga dau shan jikka goma goma kaga ne hinkali ko ai tsare ne shi hato kuna zuwa kuna muna muna muna ƙaryar kaza kaza kaza wai labi ishar ishar ishar wa ga maka sharra a dai buga haci da masara eh ga haci ga masara mu muna ci abin mu da garin kwaki ko ba kana bane to a ƙarshe saboda lokaci ya tafi kuma wannan babi yana da muhimmanci kwarai da gaske sai sun kace ya halatta ai kasuwanci da dukiyar zakka amma bi dawabit tariya da wato ƙa'idodi shi ne dawabit jami'i ne da dawabita Allah ta tawafara wujuhu sarfin ajila kai ya kasance akwai huskoki wuju hanyoyi kenan ma'ana akwai nau'i na cikin bayar da zaka waɗanda an ce a ba wujuhu sarfin ajila wadda take magaugauciya taqtadi tawzi'u wanda yake hukumta ko wajabta a raba yanzu yanzu alfauriyu na dodi waɗansu kasashe idan an ka fitar da zakka babu ma wanda za ba ita misali yanzu ka ce kasar kuwait gwamnati ita ke ɗaukar nauyin talakawa da komi da komi to ya hidda da kawa ma za a bari ta babu su dole na sai sun yi tunanin a wace ƙasa ce na musulmi za a kai zakkan alaran makocin za mu koma abu na biyu an yi timma istismaru amwalin zakka a haɓaka dukiyar zakka ka gairi ha bi turuqil mashru'a hanyoyin da shari'a ta yarda da su ba a buɗe kamfani na gidan giya da kuɗin zakka sai dai a'a in akwai wani kasuwanci wanda ya halatta to nan ne za a sa sharadi na uku an tuttakhadha al-ijra'at al-kafila a ɗauki matakai shine al-ijra'at al-kafila bi baqa'il usul al-mustathmara cewa waɗanda za su tabbatar da cewa kuɗin na asali na jarin suna nan ala asli hukmin zakati suna nan a matsayin kuɗin zakka ma'ana ko shekara dubu za a yi kuɗin talakawa ne ba a samun wata gwamnati ta zo ta ce a wancan kamfanin ta maida shi nata waɗansu mutane su rabe shi don saboda suna da mulki wa kadhalika ri'u tilka tilka usul kuma ri'u riba ita ce ri'u in an ce rai'a daban in an ce ri'a daban wa kadhalika rai'u rai'u shine ribar da ta kawo ri'u kuma ita ce alama ko babban hanya atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basu darabci kenan sannan sharadi na hudu almubadaratu ila tanzili ayi saurin dan baskatawa nabdalahu ya dan baskata mai ya dan san mai ya bashi ma'ana ayi gaugawa kudin da riba ta fara samuwa a rinka ba talakawa shine sun ce tasyil daga sailo na kamar abu ya zuba kenan ka zuban musu da dukiyar su kana ba su an ka ce usulul mustathmara idza qadat hajatu mustahiqiz zaka sarfaha alayhi kenan da an fara kasuwanci riba ta samu da an ga wata matsala ba a ce sai kuɗin sun karu a'a in dai matsala ce wadda addoli wani na kwance bai da lafiya sai a riba a saka ciki sannan sun ka ce sharadi na biyar bazlul juhudi a zuba kokari litta haƙuƙi don a tabbatar da min kaunin istismarat cewa inda za a sanya dukiyar ta zakka a wajen kasuwanci allati satuda'u fiha amwalu zakatu mushdiya abubuwa ne masu amfani wa ma'amuna kuma suna da aminci an gane ko kasuwanci ne wanda bai da hatsari kwarai wa qabilatul litanfidhi inda alhaja kuma ana iya ba talakawa lokacin da suke da bukata ba inda za a kai kuɗi ba a ce a'a sai bayan shekara goma za a fara baku ba za a yi da wannan ba sannan na shidda sun kace an tuttakhadha qararatu istithmar amwali zaka mimman ahida ilaihim waliyul amri bi jam'i zakati wa tawzi'iha an gane ko ya zamanto inda za a daukar niyyar da za a tafiyar da wannan ga wanda sarki ko shugaba ya ba shi izinin taro zakka da raba ta limura'ati mabda'in niyya shar'iyya don a tabbatar da niyya tunda an san wane ne ya bayar shugaba ne ya bayar an gane ko wa an yusnad al ishrafu ala al istithmar ila zawil kafa'a kuma in za a bayar to a ba waɗanda sun iya zawil kifaya wanda ya iya kasuwanci ka san wani in miliyan goma ka bashi bai iya kasuwanci ba ko da aka sati guda kwana goma sun ƙari ko ya tafi yayi caca ko ya tafi yayi wani aiki na ragaita ko kuma wadansu mutane tausayi gare su duk wanda ya to ba su hana ba shi ko kasuwanci bai ɗaukar wannan akwai wanda in jikka bai gare shi to wallahi sai sun kare dan duk wanda ya doce shi na da duka shi wallahi bai hana shi to a ba waɗanda suna da kifaya suna da experience kenan wal khibra shi da experience suna da kafa'a competence wal amana da kuma amana wani da an ba shi kuɗin zakka lamari ya baci an haɗa kuɗin zakka waɗanda za a haɓakawa miliyan goma an bashi sai ka ji shi amerika ya kai amerika ya kai amerika kuma sai ka ji shi hotel ya samu wata karuwar turai can sai in kuɗin sun ƙari cikin ɗan lokaci sai ku ga ya dawo in an ka ce laya ya ce a hujjar su kenan ka san masu cin kuɗin da ake haɗawa na masallatai ko na raba matalakawa kaya ko wani abu suna da wata falsafa da suke yi mun gane ko za mu haɗa muku wannan falsafa an ba mutum kuɗi miliyan goma ya gina masallaci sai ya gina na miliyan biyar sai ya canye biyar wani kuma an ba shi miliyan ɗari sai ya gina na miliyan ashirin ya ci miliyan tamanin an gane ko eh shi wani kuma an ba shi miliyan ɗari sai ya zo iske wani masallaci ya ce tsohon masallaci wanda an ka gina sai ya ce kuna da buƙatar gyara eh sai ya zo ya muku fenti ya komi sai ya kawo plaque ya buga shi kenan sai ɗauki hoto ya tura muna ganewa ko to kaga kai a matsayin kana da, da sunan addini a baka abu ka cinye kuma ka zargi wanda yake aikin gwamnati ko dan siyasa ko wani kamfani ko wato ONG ONG na turai organization nasu ai su bisa ga tsarin turanci suke yi mutu ya ce amana to kai kuma da sunan addini kake yi ya kamata mu kiyaye to ina ina ne wallahi gara gara na baturen don an san ba harka Allah bace man ti afuwa da ramma wanga addini zai bata man ti afu eh To abinda za a ce a nan sai su ce wai, shin wai in kana da akuya, mun san akuya, ta aka ce, kuma kana da haci da kara a gidanka, sai akuya nan taccanya haci ko taccanya kara. Ana zuwa shari'a, kana taya ka zo gidan alkali ka ce alkali na kawo kara, ka ce akuya ta ce taccanya min haci na ko kara na, da wa za ka shari'a. Ai ba a yi ko, sai sun ka ce to wannan dukiya da an ka bayar ta Allah ce, su kuma waye yi su. Allah suna Allah ne kenan kayan Allah na sun kaci kayan Allah amma jahannama ta baka amsa Allah ya muna muke to wannan saboda mas'ala tana da muhimmanci duk tana da tsawo shi yasa ni tsaya ni sake binta da dalilan su a gurguje saboda abubuwa ne daliban ilimi mu hattara qadaya mu'asira ba a saurin ba da fatawa ka binciki abinda malamai suka ce da dalilan su sannan ka ce ga abin da yake amma irin wannan kai karzalle ka tuma ka zabura ka ba da fatawa ƙarshe shirme ne a zo a gane kuma kaga muna da whatsapp dama wani ya jima hina jiranka yana da cikinka na wata tara yana jiran ya aiki ka ya same ka da gatari ya ta sara ai akwai wani jahili in ma shina so sai ya ce jahili wani dan wani dan kabila kaza dan gari kaza dan jaha kaza dama shirman mu ne sannan ya kai ma hari Allah ya kyauta to malam Musa ke maimaita aya hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
wannan aya tana da alaƙa ne da abin da ya gabata bayan Allah ya ce za a tado musulmai da kafirai da na tashin alkiyama wa yau mana shiruhun jami'an sun mana ƙulu lillabi na ashiraku makanakum an tun wa shuraka ukun ko ba karan bane sannan su waɗancan abin da aka bauta ma za su butulce ma waɗanda suka bauta musu su nuna sun rabkana daga ibadar da suka yi musu fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilina sai Allah subhanahu wa ta'ala ce hunalika a can waɗansu malamai sun ka ce nan hunalika asilin huna tana nuna almakan nan sannan allamu sai ta zama to lilbu'udi sannan alkafu lil khitabi in ji malaman nahau kenan hunalika a can ji wancan sati muka ce imamu suyuti ya ce tana iya zamantowa ishara ba ga wuri kadai ba lil waqti kuma ana ishara zuwa ga lokaci shi yasa waɗansu malaman tafsiri sun ce hunalika tana koma zuwa ga yawma nahshuruhum ranar da zamu tayar da su waɗansu malamai suka ce a'a hunalika tana koma zuwa ga mawqif domin inda an ce za a taro su ai dole akwai wuri kenan fi til fi zalikal mawqif ad-dhahd inji mai الضر المصون في علوم الكتاب المكنون yace wuri wanda yake ad-dahdu in an ce ad-dahdu shine wuri wanda yake mai talallabiya mai santsi in ji malam Bahaushe don da kiyama ainin ne santsi hiki da kayar da talallabiya ta dauke ka ka fada jahannama to kare ka ta kaji ko ba haka nan bane shi yasa malamai suka yi bayanin wannan hunalika wato a can kenan don haka sai dai shi wuri ana iya ishara zuwa ga wato bangare hudu da shi ko shidda kana iya cewa can gabas, can yamma, can kudu, can arewa, can sama, can ƙasa, kawai shi ne shidda ba. amma in dai alwaktu na sai dai ya zamanto lokacin da ya wuce ko kuma lokacin da zai zo gaba hunalika da'a zakariya rabba kaga lokaci ne wanda ya wuce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat lokaci ne wanda zai zo hunalika tuliya almu'minuna wa zulzilu zulzalan shadida san sai zamanto lil makan can inda an ka gubza yake alramma eh ina fata amince ni وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك الكافرون an gane ko a cikin suratul ghafir to mubtiluna shine na farko sannan kafiruna shine na ƙarshe mai har da alqur'ani dan ka su rikice ma kana can sai ka fada can hunalika to a wancan wurin ko kuma a wancan yinin wanda zai zo tablu kullu nafsin ma aslafat ko kuma tatlu kullu nafsin ma aslafat mun gane ko wato akwai qira'o'i guda biyu akwai tablu akwai tatlu to menene ma'ana da wa da wa sun ka karanta tatlu da wa da wa sun ka karanta tablu sannan menene ma'anar tablu sannan menene ma'anar tatlu kaga dole karatu sai zama to amma in an ka zo an kai ma aya shap shap kamar da suke cewa wato shikenan sai ga kawai an zo an wuce lokaci guda shi yasa wanda suke sa tsammanin tafsiri za ka ga bambancin tafsiri bambancin masu yin tafsirin da kuma uslubin da suka ɗauka da kuma waɗanda ake yi ma tafsirin ina ba ta amfance ni to amma haka kawai ka zo ka ɗauko aya ka zo ka watsa ka ce hunalika tablu ka wuce ko tatlu dan wani in ma ji an ce hunalika tatlu sai ce a'a ba ba qur'ani bane wata sabuwar qira'a ce ƙarya ce yahudawa da suka kawo shi kai da baka san qira'at ba kana cewa babu shi wannan kuskure ne ya kamata mu san abin da muke yi ina fata an fahimce ni malaman qira'at sun kace inda an kace hunalika tabilu kullu nafsin ma aslafat akwai waɗanda sun ka karanta tatlu shine imamu hamza al-kufi da imamu al-kisai al-kufi da imamu khalaf al-kufi su sun ka karanta tatlu sauran kuma sun karanta tabilu an gane ko a cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ya kawo qira'a shadda hunalika nablu amma qira'a ce shadda to yanzu a tawjihul qira'at kaga dole sai ka zo kowace qira'a ka san wace ma'ana take dauka bari mu ji abinda malamai sun kaci hunalika tatlu cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun yace waɗanda sun ka karanta tatlu tatlu ay tatlubu kenan a can ne rayuwa za ta nema wa tatba'u za ta bi ma aslafathu abinda ta gabatar da shi min a'maliha na daga ayyukanta kenan ya to sai zamanto tablu tatlubu tana nema ko kuma tatba'u za ta bi baya domin za su zamanto za su bi bayan gumakansu ko ko mutum zai nemi abinda ya aikata domin akwai sakamakon ka za a baka littafin ka wanda zaka mi wanda zaka karanta sannan waɗansu ka ce a'a daga cikinsu hunalika tablu wa yajuzu an yakuna kenan min at-tilawati al-muta'arifa kenan za su karanta an gane ko kenan tatlu ko ya zamanto zaka nemi abin da ka aikata don ka san sakamakonka ko zaka bi bayan abin da ka bauta ma tun da shine shugabanka a kiyama ko kuma zamanto a'a zaka karanta ba sai ko mun fahimta ba wannan shine kenan shi kuma wato a sheikh al'allamatul ƙur'ani muhammadu al'amini shankiɗi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmin da ya zo sai ya ce ƙira'a ta tatlu tana da wajihani fuska guda biyu na farko bi ma'ana ta ƙara'u za ta karanta kenan hunalika ta bulu kullu nafsin ai ta ƙara'u kamar yadda shi wancan ya kawo mai abin na addurul masu ma'ana ta biyu anna kulla ummatin tatba'u amalaha ko wace al'umma za ta bi bayan aikin ta domin talahu yatluhu ay yazo bayan shi ko ba kadan bane shi yasa ake cewa attali attalin na asalin shi attaliu attaliu domin daga tala ne yatlu ba yatli ba amma tunda wawun ta zo karshe sai an kai an kai kalbukin ta koma ya'u sai shankid ya ce to wannan da anka ce tatba'u ummatin amalaha li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kullu ummatin ko wace ko wace la tatba'u kullu ummatin ko wace al'umma za ta bi ma kanat ta'buduhu abinda ta kasance tana bauta masa fayattabi'u man kana ya'budu shams man kana ya'budu man kana ya'budu shamsa ash-shamsa wanda yake bauta ma rana zai bi mi zai bi rana hadisi ne wanda ya kawo shi amma bai fitar da shi ba Abu Sa'id al-Khudri wato hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka kawo shi tatba'u kullu ummatin ma kanat wato ma kana ta'bud ko ma kana ta'bud ko wace al'umma za ta bi abinda take bauta ba to ka ji ma'anar qira'a mi tatlu ina ba ta an fahimce ni Ibn Jarir at-Tabari Sheikh al-Mufassirin shi ma ya kawo wannan bayani karkashin wannan aya هنالك تتلو da kuma tablu yace ikhtalafa alqurra'u fi qira'atihi hunalika tablu tatlu yace to kenan bilba'i ya kawo bilba'i zamu zo bayan shi shi bilba'i yace takhtabiru za ta jarraba in an ce tablu za ta jarraba amma in an ka dauki qira'a wanda sun ka karanta tatlu yace tana daukan ma'ana wato tatlu kenan tatba'u za ta bi baya kenan ina fata an fahimce eh yace kenan hunalika kenan tatba'u kullu nafsin ma qaddamat fi dunya za ta bi bayan abinda ta gabatar a duniya kenan za ta bi bayan gumaka tun da su tabbauta ba amma tablu sai yace takhtabiru za ta jarraba yace kuma waɗansu ka ce tablu to ayin daga al'ayu na za ta ga abinda ta aikata ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan qira'a ta tatlu ta samu ta tafassara qira'a ta tablu ita ma ta tafassara ko ka ce jarrabawa wato shine tablu ko ka ce a za ta gani garin da garin abin da ta aikata a cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an na kursi malik abdallah da yake kasar saudiya wannan kursi yukin kenan ina fata an fahimce ni su ma da sun ka zo tawjihul qira'at bil qur'an sai sun kai tawjihin kowace qira'a so an ka ce hunalika tatlu da tablu suka ce waɗanda sun ka karanta da tablu hamza da kisa'i da khalaf sauran kuma sun karanta tablu sun ka ce ƙira'a ta tablu fa innaha minal bala'i shine daga bala na jarrabawa ba wancan bala'i ba da bahaushe ya cewa bala'i wa huwa al-ikhtiba jarrabawa to dama jarrabawa bala'i ce ai Allah ce yawma tublas sara'ir kaga wannan yana mi yana istishhadi da wannan ƙira'a ta tablu sannan kuma kira'a ta tatlu sun ka ce fa innaha min tilawa daga karatu ne ake nufi domin Allah subhanahu wataala ya ce fa ulaika yaqra'una kitabahum sai ce mi wala yuzlamuna fatila sannan kuma Allah ya ce wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kaji yadda an ka fasa ba ni na fassara ba kaji na faɗa ma malaman da sun kaci in kana so ka ka dauko waɗannan littafan ka duba sai ka gani abinda malamai sun ka faɗa eh ni ba sai ka bani wahala ba an gane ko yawwa to sai kira'a ta ƙarshe ita kira'a ce shadda hunalika a can nablu musu Allah za mu jarraba nablu za mu jarraba kenan nan sai ya zama to an ce tatlu kullu nafsin an nafsu ta zama to mai ita ce fa'il kullu an gane ko tatlu da nablu fa'ilinta shine kullu amma da yace hunalika nablu mu za mu jarraba to sai zama to kullu nafsin ba sani kuma fahimta ba nan nafsi ya koma maf'ul bihi tunda wato wato nahnu kenan domiri na na jalala shine zai zama towa matsayin mi matsayin fa'i amma qira'a ce shadda ba qira'a ce mutawatira ba hunalika nablu kull nafsin ma aslafat za mu jarrabe kowace rai da game da abin da ta aikata ina fata an fahimce ni to ya an ce nablu kull nafsin an gane ko ma aslafat waɗansu malamai sun ce to wato an yi masa nasba ala isqatil khafid ma aslafat ay nablu kullu nafsin bima aslafat waɗansu malamai suka ce a'a shi ma aslafat badalina na kulla kenan nablu kullu nafsin ma aslafat badalul ijtimali domin wato kullu nafsin ita rai ita ce take aikatawa to tunda ke take aikatawa kenan badalul ijtimali ne kamar da kake cewa nafa'ani muhammadun ilmuhu ai shi ilmuhu din dan badul ijtimali domin ba shi ne dukkan Muhammad kin ba ban sani ko mun fahimta ba malamai sun ka ce kuma ita wannan ma in ka dauke ta ma ka rike da kyau kana iya daukar ta ismiya suna nufin ismul mausul kenan tablu kullu nafsin ma aslafat ai allazi aslafat ita ce ismiya kenan ko ka ɗauke ta harfiya ina ne harfiya kenan masdariya hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat sai ka hada ma da aslafat sai ka maida su masdar hunalika tablu kullu nafsin al islafa ai al islafa shine abinda ta gabata ba sani ko mun fahimta ba wasu malamai sun ce a'a wannan nakira ce mausufa in an ce nakira mausufa sai ka ce kenan hunalika tablu kullu nafsin shay'an aslafatu to kaga in an ce ilimin nahawu ko wani abu sai ka ce a'a kai kaza kaza kaza kaza ko wace rai dai Allah ya ce za ta ga abin da ta aikata in khairan in sharran za ta jarrabe shi ibnu jarir at-tabari yace duka waɗanga kira'o'i ba su da matsala domin in an ce zaka bi bayan abin da ka aikata zaka shiga gaban shi har a zo can wajen hisabi in a zo wajen hisabi zaka jarraba in ka jarraba zaka ga abin da ka aikata sannan kuma za a baka ka karanta in ka karanta to lokacin nan kuma zaka ga menene ka aikata kidan ka jarraba kuma ka karanta ta hanyar karantawar ka kai ga jarraba abin da ka aikata kaji hikima ta alkur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ruddu ilallahi maulahumul haqqo za a mayar da su zuwa ga ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala majibincin lamarinsu alhaƙi na gaskiya an gane ko a nan abin da ya kamata mu gane ruddu zamiri ne na maza ai babu mata ciki an gane ko amma saboda li taglibi janibin dhukuri ala janibil inas da mata da maza dukkan su za su koma gawa za su koma ga Allah an gane ko maulahumul haq majibincin lamarin su kalima ta maula tana nufin majibincin lamarin ka maulayuna maf'aluna an gane ko daga wali ya yali wilayatan mai jibintan lamari to jiya a satin da ya gabata mun kawo irin waɗannan ayoyin duk inda sun ka zo cikin alqur'ani sai an an yi hattara da su na an nuna dukkan mutane Allah ne majibincin lamarinsu an gane kutun da ya ce kullu nafsin kullu nafsin ya shafi kowa wa yawma nahshuruhum ya shafi musulmi ya shafi kafiri ya shafi maza ya shafi mata to kuma an ce maulahu alhali ko Allah ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina sace mi la maula lahum to kuma ya ce waruddu ila Allah maulahum alhaq ya za'i da wannan sai a ce akwai wilaya amma akwai wilaya khassa alwilaya al'amma shine wilaya ta wato tafiyar da al'amura to na Allah shine yake tafiyar da al'amura gaba daya daukar rai mutuwa wato arzita bayi wannan wilaya ce amma to nan maulahu Allah maula ne na mumin ne maula ne na kafiri don shi yake ba kowa arziki shi yake taimakon kowa ma'ana a rayuwa kenan game da al'amuran da yake bukata na duniya wa zai ba shi in ba Allah ba ko ya ƙi ko ya so Allah ne. To da an ka ce kuma can zalika bi anna Allah maulal ladina amanu nan alwilaya alkhassa ce almaqsudu biha at-ta'yid wan nasr. Allah shi yake taimakon masu imani, Allah subhanahu wata'ala shi yake karfafa su. Sai ka bambanta tsakankanin su. Su waɗancan game da wilaya alkhassa to shaidan ne an majibincin lamarin su. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين القرآن كنا شسا kada ka je ka yi ma wato nassoshi shiga hawan kawara in ka ji an ce bayani ana da bukatar bayanai bayanan da barci ba su da amfani a'a malamai sun riga ka karanta nassoshin sun riga ka sahahawa da da'afawa ba shi yiwa kawai ka zo kai ka dibi nassi kawai ka da'afa ko ka sahaha sai ka yi aiki da littattafan magabata na farko tafsirin dole sai ka yi aiki da magabata kafin ka zo duniya an yi ma alqur'ani tafsiri an yi hidima ga littafin Allah shekaru aru aru hadisan an yi musu aiki lugat an yi mata aiki duk wani abu da ka sani an yi masa aiki ko ka zan doktor ko ka zan professor ko ka zan ustazu doktor ko ka zan al kursi ba shine karshe ba to ai littattafan da an ka koya ma karatu da su ai ba kai na ka yi su ba za ka ga mutum zai yin bahasi na doktora ko magister sai ka ji ya ce uhdi hadal bahar ila zaujati wa ila abna'i wani ma kowa yanci bai sawa wanda adadin tunani da zai sa iyayen shi ila ruhi walidayya wa zaujati wa abna'i wa kaza wa kaza amma sai ka iske mutum yayi bahasi ya kare cikin masadirkin da ya amfani da su sun kai masdar 400 ko 500 amma bai ce rahimallahu ulama ba su malaman da sun kai aikin da hakkan zan professor shi doctor su ba su kai musu addu'a ba eh walidai ka dai ka sani sai kuma zaujatuka wa abna'uka yasa waɗannan abubuwan dole na ko ka zan profesa littattafan da ka yi karatu da su ba ba kai ne ka yi su ba sai cikin ilimin waɗansu na taka shi yasa dole ka zama to mutum mai kankan da kai in babu wannan sai kaga al'amarin lamari ya baci ban sani ko mun fahimta ba wa ruddu ila Allah maulahumul haqq sai a mai da su zuwa ga Allah majibincin lamarin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda sun ka kasance suna kiran ƙarya sai ya bace duk abubuwan da sun kai ta zance cewa waɗannan gumakan za su taimaka musu sai ya bace والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى kaga sun ce mi sun ce suna bauta musu dan saboda su kusantar da su zuwa ga Allah sai ga kiyama ta tsayu babu wannan kusancin kaga sai ya zamanto an tashi aiki mun gane ko to aya ta kai karshe yanzu wato abinda za mu gabatar a nan shine cewa akwai wata matsala a cikin littafi na wato manhaj manhajul bayanin qur'ani simatuhu wa khasa'isuhu na professor Muhammad Kabir Yunus a safha ta 139 zuwa safha ta 100 safha ta 239 zuwa safha ta 245 ya kawo waɗansu aujo da suke nuna mi yasa alqur'ani sai ku iske fassarorin shi suna yawa ma'anonin shi suna da yawa sai malamai sun ka kawo abubuwa guda biyar ka rike su zuwa guda bakwai mi yasa qur'ani zaka ga sai ka yi fassara wani malami ya yi fassara gobe wani ya yi fassara jibiyo ne ya yi fassara duk kuma aya tana ɗauka su ana ganewa to na farko saboda qur'ani magana Allah ce dan adam ko halittu sun yi kaɗan su kewaye ilimin Allah amma sai malamai suka ce ga abubuwa guda bakwai da za su baka ka gane dalili don ka gane ba wai don saboda kana iya kewayewa ba na farko istikhdamul qira'at saboda qur'ani zai yi istikdamin qira'at aya guda tana da qira'a yadda ake da karanta ta daya biyu uku na biyu istikhdamul alfazil mushtarak mushtaraka wani lokaci zai yi amfani da kalmomin da suke ɗaukar ma'ana daya biyu uku ko fiye da haka sanganin sun kace na uku istikhdamul alfazi aw at-tarakib al-mutawati'a wani lokaci qur'ani yana amfani da at-tarakib jumloli al-mutawati'a wanda suna dauka hiye da ma'ana daya an gane ko sannan sun kace na hudu istikhdamut tarakib allati tahtamilu al-haqiqa wal majaz da wanda suke cewa akwai al-haqiqa wal majaz wani lokaci sai amfani da lafazin da yana iya ɗaukar haƙiƙanin ma'ana yana ɗaukar majazi kaga sai ya ƙara maka ma'ana kenan ba ma'ana guda ake nufi ba na biyar sun ce istikhdamu tarakib allati tahtamilu akthara min tawjihin i'rabiy wani lokaci sai qur'ani ya amfani da kalimomin da suna ɗaukar i'rabi fiye da ɗaya da mun kawo irin wannan ko ba haka nan bane sannan na shidda istikhdamu tarakib allati tadullu ala al-ma'ani bil ibarat wal isharat wani lokaci qur'ani yana amfani da jumlolin da suna daukar tadullu alal ma'ani suna bada ma'ana bil ibarati wal ishara ba zahiri kai tsaye ba wani lokaci zai zama to akwai wata ma'ana koye take sai malami yazo zai ce maka to ita wannan tana nufin kaza sannan abu na bakwai istikhdamu jawami'ul kalim wani lokaci qur'ani yana amfani da jawami'ul kalim maganganu kadan masu daukan ma'anoni da yawa sai a kawo jumla ɗaya ko biyu amma tana bada ma'anonin da in an ci gaba da sharha sai illa masha Allah ina fata an fince ni kamar misali inda Allah ce walakum fil qisasi hayatun a cikin qisasi akwai rayuwa waɗanda ba su gane ba sai sun ce ya za a yi a kashe mutum kuma a ce akwai rayuwa ko ba karan bane sai an kace musu kun jahilta idan mutum ya kashe an ka kashe shi za a samu zaman lafiya ko za a samu zaman lafiya ba amma idan ba a kashe shi ba an ka zo yan uwan shi sun yan uwan wancan sun ka kawo hari sun ka kashe mutum 30 waɗancan an ka kai musu hari an ka kashe musu 60 gaba ɗaya sai a hargitse gaba ɗaya rayuwar tana nan in an kashe shi da yawan masu kashewa in su san za a kashe su da ba su aikata ba me yasa duniya yanzu ta lalace an gane ko to misali kaga kamar qur'ani inda Allah subhanahu wataala ce cikin ilmul qira'at inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce wala tus'al an ashabil jahim kaga Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun turo ka bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara wa nadiran kana mai gargadi wa la tus'al nan labari ne ba za a tambaye ka ba game da yan wuta ka isar da sakon Allah ko ba haka ba qira'a ta nafi da yaqub wa la tas'al kakka tambaye yan wuta ba ruwanka in mutun ya bata tsakanin shi da Allah to shikenan kaga cikin kalima guda an samu ana nawa biyu ilmul qira'ati ya aikin wannan misali na biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai ka wannan aya hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat da tatlu kullu nafsin ma aslafat mun yi bayanin wannan ya kawo misalai da dama amma misali guda biyu ka dauka na biyu istikhdamul alfaz almushtaraka qur'ani yana amfani da kalmomi mushtaraka inda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru labari ne amma khabarun urida bihi al-amr kenan mata waɗanda an ka saki za su zamna su yi jini uku ƙuru jam'i ne na alƙar'u waɗansu malamai suka ce kuma ana iya cewa alƙur'u a larabci to nan kalima ta alƙur'u tana nufin tsarki kalima ta alƙur'u tana nufin jini shi yasa waɗansu malaman fiƙi suka ce abin da kirki sai ta yi jini uku wasu suka ce sai ta yi tsarki uku kaga qur'ani ya faɗa da ma'ana saboda yayi amfani da kalmomin da suna da mi suna dauke da ma'anar ishtiraki ban sani ko mun fahimta ba sannan nan wadanga mata da ake zance su ne mace wadda tana ganin jini wadda ba ta ganin jini iddata daban wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna mai ciki kuma da ta aihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna ko ba ka nan bane to sannan kuma wadda mijinta ya mutu wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ko ba ka nan bane canza shekara guda ne daga baya aka shafe hukuncin ko ku suka ce a'a zabi ne aka bayar in ta ga dama ta shekara dai in ta ga dama ta wata hudu da kwana goma akwai masu wannan ra'ayi bata kare ba mace da ba a taba ta ba an daura aure an ka sake ta ya idda take ya ayyuhal ladina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا كاجا الفاظ المشتركة جدا كما يند عند الله سبحانه وتعالى يكي شوى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كلمة الإل تنادوك العهد الكوني كوكما العقد يرجيجينيا ko kuma alqarabatu kusanci ko kuma Allahu suna Allah shi yasa malamai suka sun ce la yarqubuna fikum illan ba za su kiyaye alkawali ba wasu ce aqdan ba za su ba za su kiyaye yarjejeniyar da kun kai ba wasu ce illan ba za su kusan ba za su kiyaye yan uwantakar da ke tsakankanin ku ba wasu ka ce a'a ba za su kiyaye Allah ba game da sha'anin ku domin ai in an kai alkawali ake tunawa da shi Allah subhanahu wataala al-illu kenan kadiba cikin annukatu wal uyun na imamul mawardi sannan ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun sannan ka diba cikin abin nan al-azb an-namid min majalis ash-shanqiti da sauran tafsirai kaga ma'ana al-illu ba illa bane kakka ce la yarqubuna fi mu'minin illa ba illa bace an gane ko sannan kuma daga cikin inda qur'ani yake amfani da irin wannan kamar inda Allah ya ce wala yudarra katibun wala shahid ko ba haka nan bane yawwa to idan mun kadi ba can wajen walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a sai Allah yace wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladihi imamu abu amr ibn al-ala al-basri da kuma yaqub al-basri sun zan basriyani da ibn kathir an gane ko sun karanta la tudarru sauran sun karanta la tudarra abu jafar ya karanta la tudar to da wanda ya karanta la tudarra yace allamu lamun nahyi ce asalin shi la tudarar ne shi ko la tudaru allah nafiya ce jumla ce khabariya amma urida biha nahyu to wanga lafazin ma'ana bi yake dauka in ka ce la tudarra walidatun in ka kaddara kasra kenan matsayin walida fa'il take la tudarir walidatun kada mahaifiya ta cutar da mahaifin yaro saboda mi za a shayar da dan shi in kuma ka dauke shi mabniyun lil maf'ul la tudarar walidatun kada a cutar da mahaifiya a ce don tunda danta na za ta shayar ba za a ba ta hakkin ta ba kaga if sai qur'ani yayi amfani da lafazi biyu waɗanda lafazi guda ne amma yana ɗaukar mi yana ɗaukar ma'ana biyu sannan kuma kamar al-alfadul mushtaraka waɗanda qur'ani yake amfani da su wanga ishtiraki ne fil madda ko abin nan fil wazn inda Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum sai ce mi wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira waɗansu malamai sun ce hasiran kuna bi ma'anar sijin hasarahu yahsuruhu hasran kenan mun sanya jahannama ta zama tomi ta zamanto kaso waɗansu sun ce a'a hasiran alfirasul ma'ruf shin fida ko tabar ma ita ce alhasir ko to kaga duk an fassara da wannan kuma duk suna tare domin kaso ce gare su sannan kuma mi tsawon sun ke tabar shin fida gare su ba shin fida ba hadda ta kasar da ta sama lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun daga cikin su misali kamar inda anka ce watrukil bahra rahwa wasu malamai suka ce rahwan ka bar shi sakin yana kwance wasu suka ce munfarish yana a bare wasu suka ce yabis yana matsayin busasshe duk dai kaga wato rahwan tana ɗaukar wannan ma'ana sannan abu na biyu na uku istikhdamul alfazil mutawadi'a qur'ani yana amfani da kalmomi mutawadi'a waɗanda sun yi tarayya sun haɗu su ba da ma'ana ɗaya ina fata an fahimce ni to kaga qur'ani yana amfani da wannan sun ka bada misalin irin wannan kamar inda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi sai ce mi fatabayyanu hamza da kisa'i sun karanta fatasabbatu to kaga da fatabayyanu da fatasabbatu ana tare ku yi bincike fatabayyanu ku yi bincike ku gano al'amarin fatasabbatu ku bi a hankali ku bi diddigin al'amari kaga dai in an ka koma dai zaka iske akwai abin nan to sai malamai sun ka ce da Allah ce kazalika kuntum min qabl nan ne at-tawadu yake haka kun ka kasance can gabani sai malamai suka ce shin min qablu kun kasance kafirai sai kun ka musulunta tunda kun kashe wani yayi muku sallama to ai kuma kun kasance kafirai wala taqulu liman alqa ilaykum salama ko salama ko lasta mu'minan ko lasta mu'mina wasu malamai suka ce a'a kadhalika kuntum min qablu ai kuntum min qablu kun kasance kuna cikin halin tsoro da baya Allah ya baku aminci kaga al-alfazu al-mutawati'a wannan ya isa sai misali na hudu qur'ani yana amfani da kalmomin da suna iya dauka haqiqa wal majaz a waɗanda sun karanta haqiqa da majaz kamar inda Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wash shajar wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al azab kaga abin da ke cikin sammai da kasai na su daga Allah sai an ka ce akwai dan adam kuma akwai rana ya haƙiƙanin sujudar rana take wasu ka ce majazi ne tana biyayya ga Allah amma zance mafi inganci rana tana sujada ga Allah ya take sujada Allah shi ya sani mun gane wannan kamar inda Allah subhanahu wataala yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sun kace salatin Allah majazi na a ba majazi bane hakika Allah yana salati ga annabi amma shi ya san kaifiyar da zai salati ga manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ganewa ko yawwa kidan waɗannan majazin nan akwai matsala cikin shi don haka ya kamata a hattara da shi ba ko ina ne yake zama majazi ba sai inda bai fassaruwa sai a kaddara abin da za a fassara mishi ina fata an fahimce to ka ji dai irin hanyoyin da qur'ani yake bi shi yasa yake daukar abubuwa daban-daban wanda zaka iske istikhdamul haqiqa wal majaz yayi amfani da haqiqa da majazi istikhdam التراكيب التي تحتمل أكثر من وجه إعرابي ذاك إسكوتا آية تنقل إعرابي هنا الآية مثالي ليس البر أن تولوا وجوهكم أكوي قراءة ليس البر أن تولوا وجوهكم كاغا حفص ده حمزة سنكرنتا ليس البر سورة سنكرنتا ليس البر تو كاغا ليس البر أن تولوا وجوهكم شي أن تولوا وجوهكم شي ده اسم مين اسم ليس كينن ليس تولية وجوهكم البر waɗanda sun karanta laisal birru an tuwallu wujuhakum kenan laisal birru tawliyata wujuhikum kaga kuma duk i'rabi ne kuma qur'ani ya dauke su ban sani ko mun fahimta ba dan in ba a bada misali ba kasan wani na iya cewa ai ba haka nan bane ƙarya ce ake yi an gane ko to ina ganin sai na karshe tun da mun yi zancen i'rabi yana iya ɗaukar i'rabi sauji akthar min i'rab sannan kuma yana iya ɗaukar wato at-tarakib dala ala al-ibara wal ishara su ko waɗannan malamai suka ce sai ka karanta usulul fiqh ka ga da ake nuhi da ishara da kuma ghairuha sai ka koma nan ka rike waɗannan ka'idodi guda bakwai duk inda ka ga ma'anoni sun yi yawa to insha Allah galibi waɗannan abubuwan guda bakwai su ne annan wallahu ta'ala a'lam malam mu je aya ta gaba qul man yarzuqukum
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله dole فقل أفلا تتقون قال سعد فذلكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون
ya lokaci yayi amma abinda zamu ce munasaba bi yasa wannan aya ta zo anan ilmul munasabat ko ba haka ba shine ibnu ashur yace intiqalun an cirata rike da kyau min gharadin ila gharadin daga wata manufa ta zance zuwa wata manufa ta zance malam yace fi afanini ibtali shirki cikin fannoni salo daban-daban da ake bi wajen bata shirka wa isbati tauhidillahi ta'ala da tabbatar da kadaitar da Allah bil ilahiyya a matsayin shi shi kadai ya cancanta abota mishi akan cancanta yace wa hadhihi al jumla ita wagga jumla tunazzalu ana saukar da ita al istidlalu li qawlihi maulahumul haqq matsayin tana matsayin hujja ne inda Allah ce maulahumul haqq ba an ce Allah shine majibincin lamarin su ba na gaskiya sai yace li annaha burhanun domin hujja ce ala annahu almustahiqqu lilwilaya wannan yana nuna Allah shi ya cancanta ya zama to shine majibincin lamari domin shi yake kaza shi yake kaza ba yace sun maruddu ila Allah maulahumul haqq wannan yace a ya anka zan maulahumul haqq sai anka ce huwa alladhi kenan yarzu wato in ma baka yarda ba man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah to fa huwa maulahumul haqq kaje bin ibnu ashuri ci to da haka lokaci yayi malan karanta aya ta karshe kazalika haqqat kalimatu rabbika sai mu karkari
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون to dole lokaci yayi muna halin sa wannan aya ta kul man yarzuqukum in Allah ya kaddara bayan sallah akwai rayuwa insha Allahu ta'ala lokacin da za a tada tafsiri za a yi sanarwa a cikin anan masallaci in Allah ya kai muna rai da kuma cikin group group ga wanda suke cikin group za a faɗi lokacin da za a sake tada karatu na tafsiri insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh